من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يغشي الليل النهار يطلبه وفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الكلق والأمر تبارك الله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai girma mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau 28 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zo daidai da 12 ko ga watan biyar haka ne 12 ne ga watan biyar goma ne goma ga watan biyar 2021 gregorian calendar kawai da muka saba da mu ci gaba da karatu a yau jiya da mun dan samu abin da tsaiko na karatu saboda ruwa da ya faru mun zo kuma sai muka ga yanayin halartar karatun bai dan kwanta mana a rai ba mutum da karatun ana isa don mutane ne sai muka ce a daga sai mu ci gaba da karatun yau sannan wannan sura da muke karantawa suratul anfal bai fi sauran aya uku ya rage mu kai karshen ta ba da aka sai muka ga cewa akwai baya akwai gajin karatu guda daya da muka yi wanda yake a wannan rana an samu dan sammati ba a yi rikodin wannan karatun ba har muka ce bayan ramadan za mu maimaita shi to sai muka yi amfani da wannan damar yau da mu maimaita wannan karatun da muka yi a baya wanda ba a yi rakodin din ba da fatan allah maɗaukakin sarki ya sa abin da muka rasa a bayan ya zama ya samu shiga kuma gobin allah da muka karanta wannan ayoyi na ƙarshe guda uku na suratul amfal mun kai ƙarshen sura sai zama baɗi idan allah ya ara mana rai sai mu tashi fresh daga farkon suratul bara'a to wannan shine abin da zamu da haka yau zamu maimaita wancan ayoyi wannan kuma sune aya ta 54 a cikin suratul a'raf na farko Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh lalle ubangijinku ya kawo da harafi na karfafa magana inna lalle tabbas rabbakum ubangijinku shine Allahu lalle ubangijinku shine Allah madaukakin sarki inna rabbakum Allah lalle ubangijinku shine Allah madaukakin sarki wai kenan wanda za ku bi shi da bauta a matsayinsa na mai ci da ku mai shayar da ku wanda ya halice ku ya muku dukkan ni'imomi na zahiri da na baɗini to wannan shine Allah wajibi kowa ya fahimci hakan nan saboda akwai wasu ubangijanni kuma bayan Allah da wayansu suke rika sawa'un gunki ne sawa'un aljanu ne sawa'un wato kenan aqidu ne ko wani abu makamancin wannan sai su dauke su zama wato kenan ubangijanni a gare su ko mutane yan uwansu kai da wata aya take cewa ita ka zo a habarahum wa rubanahum arbaba min dunillahi su yahudu da nasara sun riki bayan allansu da manya-manya malamansu su ne ubangijanni koma bayan allah maɗaukakin sarki wal masiha ibn maryam sun ɗauki masihu ɗan maryama shi ma ya zama ubangiji koma bayan allah maɗaukakin sarki kaga wani ɓangaren yahudu da nasara kenan su kuma mushrikan larabawa sukan sassaka gunki su ajiye shi suna bauta masa a matsayin wato kenan shine ubangiji a gare su suna kiransa alloli to yanzu wannan aya ta kore duka wa'annan abubuwa ta tabbatar da rububiya a Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki shine rabu rububiya kuma shine mutum ya fahimci Allah shine Allah ta hanyar ayyukan da Allah ɗin yake yi kamar yadda uluhiya take tabbatar da mutum ya fahimci Allah shine Allah ta hanyar ayyukan da mutum yake yi dama tauhidi suka ce kashe uku ne ko akwai tauhidin rububiya da na uluhiya da na kuma al'asma wa sifat daga tauhidin rububiya shine wannan da muka faɗa in mutum ya dubi sama da abubuwan da yake cikinta ya dubi ƙasa da abubuwan da ke cikinta ya dubi mutane ya dubi aljanu ya dubi rana da tsarin tuwanta da faduwanta ya dubi wata tsarin fitowansa da faduwanta ya dubi rani ya dubi damina duka da ƙarshe abin da zai zo hukunci na ƙarshe a cikin kwakwalwarsa shine cewa Allah ne yake yin su wala yin sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah su kansu mushrikai wanda suka sa gunki suke bauta ka dambe su ahalici san mai da kasa da irin waɗannan abubuwa din sai su ce maka Allah ne to da haka yanzu wannan aya tana da tabbatar mana da tauhidin rububiyya illa iyaka malamai suka ce tauhidin rububiyya kadai baya gamsarwa wajen tabbatar da tauhidin mutum saboda kafirai suna cewa Allah ne ya sama Allah ne ya kasa Allah ne ya ruwa Allah ya su Allah ya menene amma duk da haka suna bautawa wani ubangiji kuma bayan Allah ta haka tauhidul uluhiyya a nan ne inda gizon yake saka ta yadda aikinka zai nuna cewa Allah kwaya ɗaya ne yanzu kaga mutum da ya ce Allah ya yi sama ya kasa kuma ya zo yana gwamnati gunki kaga aikinsa bai nuna ba amma wanda ya ce Allah ya yi sama ya kasa ya kuma da kuma ya zo yana sallah yana azumi yana nisantan kaba'ira aikinsa ya nuna ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne to nan aya sai ta ce mana ubangijinku shine Allah inna rabbakum Allahu wane ne Allah ɗin tana iya yiwa mutum ya tambaya shi ne sai Allah zai halaka samawati wal arda fi sittati ayyami shi ne wanda ya halicci samai ya halicci kasai a kwana shida ya halicci samai ya halicci kasai a kwana wato kenan kwanaki guda shida a nan Allah madaukakin sarki ya halicci sama da kasa to amma tambayar shi ne me yasa Allah ya sama da kasa a kwana shida domin umarnin Allah in ya ga dama in yace abu zamo zai zamo da sama da ƙasa da komai da komai ina ma amru idza arada shan ay yaqulu lahu kun fayakun in yace abin zamo shikenan sai ya zama wasu ma suka ce abin da ake nufi da kun fayakun kafin a ce zaman ma ya riga ya zamo tunda ya kunu ya zo ala wadan mudari ai kun kana ne kawai da an ce zamo har ma ya zamo din tunda ba shi da yancin da ba zai zama din ba amma sai halice shi a cikin kwanaki guda shidda kwanuka shidda na malamai suka ce saboda ya nuna mana muhimmancin yin abu a hankali a hankali sannan ya nuna mana muhimmancin kuma in an fara abu na alkhairi to kar a sare sai an kai karshe tunda wayannan abubuwan da ya fara su sai da ya kai su karshe a cikin kwanaki shidda wanda yake farkon su ya fara da lahadi karshen su ya kare da juma'a wannan kuma shine abin da yasa yahuda suke hutu ranar asabar suka ce Allah ya halitta samai da kasai a kwana shida ranar bakwai din ranar asabar kenan sai ya gaji sai ya huta kawai sai ya huta su haka su ma ran asabar ba sa aiki kuma sun yi kokari sun cusa aƙidar hutun asabar a duk duniya ko kasan musulmi ko kasan kiristoci ko ina ne ko suna gurin ko ba sa gurin za a yi hutu ran asabar to wannan kenan sannan na biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce ahalin sama da ƙasa a kwana shida kwana shida wani irin kwana shida ne irin kwanaki shida da muka saba ko kuma kwanakin Allah maɗaukakin sarki wasu suka ce a kwanaki da shida da muka saba din nan ne amma bai cike da da wasu malamai suka yi musamman geologist irin su dr zabilul annajari ya ce kwana shidan nan bincike ya fi tabbatar da cewa irin kwanakin allah maɗaukakin sarki ne suna ake kiransu ayyamullah kwana ɗaya a gurin allah kuma shine kwana dubu ko wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin min wata udun kwana ɗaya a gurin ubangijinka kamar shekara dubu ne a irin irin naku lissafi din saboda yace in mutum ya karanta tarihin duniya zai ga cewa ta samu tsawon lokaci tana cikin ya halin da take ciki na farko Allah madaukakin sarki ya kasar aka samu tsawon lokaci aka yi duwatsun cikinta aka daidaita su aka sassaka su inda suka yi aka samu tsawon lokaci aka dan tsatsa ga tsakiyar da ta ko'ina ruwa ya bubburtso aka samu tsawon lokaci wannan ruwan ya dinga fitar da ruwan saman da zai fito aka samu tsawon lokaci aka shuka bishiyoyi duniyar ta gami ta ko'ina da bishiyoyi aka samu tsawon lokaci aka yi dabbobi dabbobi kowane irin halitta duk suka game duniya saboda haka a hankali a hankali a hankali zai kai wato kenan wadan duration na shekara dubu shida bayan duniya ta gama nuna babu komai da ya rage wanda batta da shi aka kawo annabi adam alaihi salatu wassalam saboda lokacin da adam ya zo a duniyar nan ya samu rana ya samu wata ya samu kasa ya samu bishiyoyi ya samu itace ya samu dabbobi ya samu ruwa ya samu komi wato kenan a duniya saboda haka Allah madaukakin sarki ya halicci wannan kwanaki a cikin sama da kasa a cikin kwanuka guda shida amma irin na ayyamin lahi ta'ala wannan shine abin da suka fi wato kenan karkata akai sannan sai ce su mastawa alal arshi sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya dogara wato kenan ya daidaita akan al'arshi ya daidaita akan al'arshi to kwanakin bayan mai magana cewa in an ce Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi kenan an sama wa Allah maɗaukakin sarki jiha kenan akwai gun da yake alhali kuma sifar Allah maɗaukakin sarki bai kamata a ce yana da wani jiha ko yana wani guri ko ma bayan wani guri ba domin yana wani guri it means baya wani wurin kenan in yana gabar kaga bayya yamma kenan in yana yamma kaga bayya kudu kenan dan haka shi kuma Allah madaukakin sarki yana ko ina ne saboda haka kenan kaga maganan Allah ya daidaita akan al'arshi dole sai an yi mata wani irin fassara wadda za ta dace da wannan to amma abinda al-Imam al-Qurtubi ya tabbatar shine cewa malamai magabata tun daga kan sahabbai da tabi'ai da manya-manyan shugabanni na sunna musamman daga cikin wato kenan mutakaddimin ay mutaakirin yan ce mutakaddimin ko an ce salaf ana nufin sahabbai ana nufin almajiransu sune tabi'ai da tabi'i tabi'ina da suka zo baya kuma suna ake kiransu khalaf to su salaf din da khalaf din duka imam al-qurtubi yake cewa ba a taba samun wani daga cikin su yayi inkarin a ce Allah madaukakin sarki yana wata jiha ba ba su inkarin hakan nan ba babu magana da ta nuna cewa akwai wani ko sahabi ko tabi'i ko kuma wani daga cikin a'imma da suka boyo bayan su wanda suka nuna cewa suka yi musun cewa Allah maɗaukakin sarki za a iya keɓance masa wani guri inda yake ba sai suka ce kuma haka ma shine fi dacewa wato kenan da alkur'ani saboda fadin Allah da yake cewa Allah ya daidaita akan al'arshi din bayan da zaka iya kauda wato kenan wannan din a gurin su illa iyaka su sun jahilci ya ne da irin daidaito din daga su mastawa alal arshi kai tsaye suna fasara cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan alharshi ko mai risala yake cewa alal arshi istawa wa alal mulki ihtawa Allah madaukakin sarki akan al'arshi risala wannan da muke karanta na fiqh malikiya Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi sannan kuma ya tattara wato kenan akan mulki don haka ayoyi wanda suke nuna cewa kaman ma akunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم to wannan ayoyin suna nuni ne akan cewa Allah yana ko ina da iliminsa amma shi zatinsa ya tattara akan al'arshi kamar yadda wannan wato kina ayanta abin nan Allah ya ka san jahilci to yaya ne ne kaifiya daga Imam Malik yake cewa al-istiwa ma'lumun wal kayf majhulun wa su'alu anhu bid'ah daidaituwar Allah maɗaukakin sarki akan al'arshi wannan abu ne wanda ke sananne sannan ta yaya daidaita wannan kuma ba wanda ya sani tambaya akan wannan kuma wato kinan bidi'a ne kai ka tambayi a gaya maka yaya Allah ya daidaita akan al'arshi ce wannan tambaya akan wannan bidi'a ne wannan kuma fahimta ta Imam Malik shine aka karɓo daga nana Ummi Salma ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka tafi akan cewa eh lalle Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin sa kamar yadda ayoyi suka tabbatar da kai ayoyin da ta magana akan Allah madaukakin sarki yana ko ina tana nufin wato kenan bi ilimi wa ku kulli makanin suka ce bi ilmihi Allah ya san komai a ko ina wato kenan da ilimin sa Allah madaukakin sarki ya sun mastawa Allah dashi sannan Allah madaukakin sarki ya daidaita wato kenan akan al'arshi sai ya ce yaushe lailar nahara allah maɗaukakin sarki yana gusar da dare da rana yaushe laila an nahara ka gama fulun bihi na guda biyu allah ne yakan gusar da dare da rana ko ya amfani da dare ya gusar da rana wato kenan yanzu ga dare ina rana take kaga daren ya tunkuɗe wato kenan ranar amma Allah ne ya tunkuɗe ranar da daren ya gushi lala an na har shi ko ne ya zo da abin nan ya dulu hasisa kuma kai kaga da opposite is the case ranar ita kuma Allah kan gusar da dare da ita da ranar gari ya waye sai mu nemi daren kuma mu rasa an yi amfani da ranar an wato kenan tunkuɗe daren ya dulu hasisan daren yana neman ranar wato kenan hasisan wasu malamai suka ce da'iman har abada dare bai rana yake sai ya same ta cin mata ita ba ta tsaya ba ita kuma ranar bin dare take sai ta cin masa shi ko ba zai tsaya ba saboda haka shine ma'ana da'iman din kenan amma hasisan kalma hasis tana nufin wato gaggawa ai bi sur'a dare yana bin sa da gaggawa gaggawa ya je ya sami ranar ya lullube ta ita kuma tana neman sa ta je ta sami ta haske shi ta lulle shi a fili kowa wato kinan ya gan shi to haka nan Allah madaukakin sarki ya tsara kuma tun farkon duniya haka yake tafiya haka yake tafiya haka yake tafiya in ba Allah ba ba wanda zai tsara wannan tsarin ya zama ba samu ba samu kuskure ba wata rana dole in mutum ne ya tsara dole rana sai ta jira ko ta makara ko kuma daren ya jira ko kuma ya makara ko ya rashin lafiya ko ya gaji ko ita ma ranar ta gaji ce yau ba zan fita ba to duka ba abin da yake faruwa saboda hakan nan Allah madaukakin sarki wato kenan ya tsara washamsa wal kamara sannan Allah shi ne ya halice a shamsa haka ne ko rana wannan gudan rana can annahara yini ake nufi daga karfe 6 na safe zuwa karfe mangariba wannan filin shi ne ake nufi annahara wannan kuma a shamsa kaskon ranar gudan ranar da muke kallo shi ta ma Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halice ta wal kamara shi ne ya halice wato kenan wata gudansa wannan juma da taurari da muke kallo gaba ɗayansu duka wa'annan Allah shi ya halice su sannan dukkansu wa'annan guda ukun ko kuma da sama ɗin